أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi waɗanda suke karatu mata a wannan makaranta mai albarka muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da yardarsa muka samu haɗuwa da ku a wannan lokaci mai albarka a wannan guri mai albarka don gabatar da takaitaccen nasiha wadda muke fatan ta amfane mu ta amfane al'ummar musulmi ta amfane ku duniya da lahira maudu'in da ya kamata mu tattauna a kansa shine maudu'i wanda ya shafi maudu'i wanda ya shafi wato zuciyar ɗan adam maudu'in da ya shafi zuciya ta ɗan adam wannan mawdu'i ya kamata a kasa shi gida uku na farko me ake nufi da zuciya menene muhimmancin zuciya na biyu kuma cututtuka irin waɗanda zuciya take ɗauke da su na uku kuma ɗabi'o'i da halaye waɗanda ya kamata a ce zuciya tana ɗauke da su to wannan su dai ne ababen da za mu tattauna a kansu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a yau muna hudu ga watan zilhijja hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da sha hudu ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021 to me ake nufi da zuciya zuciya wata gaba ce wato udhun wata gaba ce sumburiyun wadda take mai kama da famfo yadda famfo yake halgo ruwa haka ne zuciya take halba jini a cikin jikin dan adam kuma ba ta daina aiki dan dan adam yayi bacci ko kana bacci zuciya tana aiki haka Allah ya halicce ka wannan zuciyar ana kiranta da yaren larabci alƙalbu zuciya ɗaya daga cikin shu'ara masu hikma yana ganin larabawa sun sanya ma zuciya suna yana da alaƙa da halinta domin akwai lokacin da za a ɗauko suna a azama abu ba tare da an hankalta mahalinsa ba akwai lokacin da za a hankalta mahalinsa to sunansa alƙalbu shi ko alƙalbu da larabci jujjuya wa al'amura sha'ir yake cewa wa masu miyar insanu illa li nasihi ko a wata riwaya wa masu miyar insanu illa li unsihi walal qalbu illa annahu ya taƙallabu wa masu miyar insan ba a sanya ma ɗan adam suna ba al'insanu mutum illa li nasihi sai saboda yana yawan mantuwa Allah subhanahu wata'ala yace cikin suratul Taha wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma annabi adamu yayi mantuwa har ya ci tasiya wannan kuma sai ya zo ga wato zurriyarsa mantuwa kenan wanda mantuwan nan ba dukkan ta bane sharri idan ba ta yawa ba tana da alkhairi domin idan dan adam baya manta abin da yake bakin ciki da yanzu zai mutu da gaugawa a wata riwaya kuma wa ma summiyal insanu illa li unsihi ba a sanya ma dan adam suna al insanu ba illa li unsihi sai dan saboda ɗibakewa domin mutum baya iya rayuwa shi kadai dole sai ya nemi abokin zama ko wani aiki zai yi ya fi son yana tare da aboki domin kadaici yana sa dan adam ya haukace da mutum ya fara zama shi kadai bai son zama cikin mutane to alamun ya kama hanya hauka ke walal qalbu illa annahu yataqallabu ba a sanya ma zuciya suna alqalbu ba zuciya yace illa annahu yataqallabu sai dan saboda zuciya tana jujjuyawa tana jirkita zuciyar dan adam ta ce yanzu abu kaza haka ne bayan kafin minti ɗaya cikin wasu sakan sakan segon sai ta juya ba ta tabbata akan hali guda umadalla to idan muka gane zuciya ana kiranta alqalb jam'in sa ana kiransa alqulub zukata to zuciyar nan muhimmancin ta ga dan adam ba karami bane shi ya sama za ku ji Allah subhanahu wata'ala zai ɗauki aiki ya danganta shi zuwa ga zuciya Allah ce wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu wanda ya ɓoye shaida to zuciyar shi ta yi zunubi Allah bai ce ya yi zunubi ba saboda asalin zunubi daga zuciya ke tasowa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na Nu'man bin Bashir wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi ne mai tsawo amma inda yake da alaka da karatun mu kai tsaye yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ala ku saurara harful istiftah in ji malaman larabci ku saurara wa inna fil jasadi mutgha a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat idan wannan tsoka ta yi kyau ta samu lafiya salah aljasadu kullu dukkan jiki yayi kyau wa idza fasadat idan ta ɓaci fasada aljasadu kulluhu dukkan jiki ya ɓaci to madalla wanda mun fahimci kenan muhimmancin zuciya a gurguje to ita zuciyar nan da muke gani tana da janibi guda biyu ko mu ce tana da ɓangare guda biyu ko mu ce tana da sashe guda biyu ɓangare na farko shine aljanibul hissi janibi wanda ake gani akwai aljanibul ma'nawi janibin da ba a gani da an ce aljaribul hissi wanda ake gani an san zuciya tsoka ce an san tana kama da famfo wanda yake halba ruwa ko kuma ce famfo na isansu cikin mota wanda yake halba isansi haka ne ita ma take halba shi to wannan kote shi ne wanda ɗan adam yake iya karatunsa har ya kai dokta ko profesa idan zuciya tana da ciwo sai neman mata magani misali wanda adda tansiyon tansiyon ciwo ne na zuciya amma wanda yake da alaka da janibin da ake gani shi yasa in ka je wajen kafirai ana samun wannan magani mu da annan kwanni sai a ce ka sai likita ko ka je galmi a baka magani ka sha saboda ka samu lafiya sai a ce a'a zuciya ba ta da lafiya za a yi operenta ma'ana a yi fashi a yi mata magani to wannan janibul hissi kenan wanda ɗan adam yana ganinsa to bayan wannan kuma sai aljanibul ma'anawi janibi wanda ba a gani shine zuciya tana da janibin da ba a gani wanda kuma babu inda za a tai a duniya a samo maganinta babu wani dokta wanda zai maka magani sai wanda ya karanta alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da littattafai ingantattu na tarbiyya da aƙida ta musulunci shi yasa munafinci ciwon zuciya ne amma babu likitan da ko farmasi wanda ake sai da maganin munafinci ban sani ba ko kun taɓa samu yawa ko ta farmasi wanda ake zuwa a ba mutum magani ya bar munafinci eh ban sani ba ko an yi serum ko allura ko ɗiyanki ne waɗanda suke maganin munafinci kafirci ciyo ne wanda yake cikin zuciya to ban sani ba ko akwai wata likita a ƙasar america ko kuma turai ko a china wanda ake zuwa a samu maganin kafirci haka zalunci ciyo ne wanda yake cikin zuciyar ɗan adam ban sani ba ko akwai wata likita ko chemist ko farmasi ko wata ƙasa wanda suka ƙirƙiro magani wanda za a sha a rabu da zalunci shirka ciyo ne wanda ke cikin zuciya to har yanzu ba mu sani ba ko turawa sun yi maganin da za a sha a samu maganin shirka to wannan yake nuna maka cewa wancan kote wanda ba a gani na zuciya babu inda za a je a samu maganin shi sai an je wajen malamai magada annabawa idan annabawa suna da rai a koma wajensu idan ba a samu zuwa wajensu ba sun yi nisa a je wajen ɗalibansu sahabbansu kenan ko a je wajen malamai in annabawa sun shuɗe ko a zo makaranta inda malamai a yi karatu in ba haka ba ba za a samun magani ba shi yasa kuke ganin cewa turawa sun ci gaba kwarai da gaske wajen ilimi na fede-fede amma suna ɗauke da ciwon kafirci suna ɗauke da ciwon shirka suna ɗauke da ciwon munafinci suna ɗauke da ciwon zalunci suna ɗauke da ciwon fasikanci sun kasa maka su magani domin ba su da wannan magani to da haka wannan shi ne ake kira aljarib almanawi malamai da suka kakkasa ciyo na zuciya sun yi mishi kaso gida biyu na musulunci sun yi abin da ake kira karkasawa wato ta farko wadda a dunkule take sannan kuma sai a shiga wajen rarrabewa kun san idan magana ta zo a dunkule saboda mutum ya fara fahimta kun ga mataki na ilimi ba a farawa da abu mai yawa saboda ɗalibi ko shi ba za ta ɗauka ba sai a fara a hankali a hankali daga baya sai a je a cigaba da mishi sharha shi yasa za ku ga koli tattafan mu na gida sai a fara da kawaidi in mutum ya ƙare a je zuwa ga ahalari in ya ƙare a je zuwa ga ishmawi in ya ƙare a je zuwa ga idiya in ya ƙare a je zuwa ga risala in ya ƙare a je zuwa ga askari in ya ƙare wajen wasu malamai a je wajen wato tuhfa in ya ƙare a je wajen akrabul masalik in ya ƙare a je wajen muktasar in ya ƙare a je wajen mudawwana ita ce ƙarshe a fiqhun malikiya sai manya manyan littattafan da ke ƙara sharha irin su az-zakhira na imamul qarafi irin su at-tamhid na ibnu abdul barr irin su al-istizka waɗanda baje-baje littattafai ne cikin ilimin malikiya kuma cikin kowane ilimi haka aka yi za ku ga sai i ana koya ma yaro abcd ko abcd a zo a fara koya mai haɗawa ba bibo su silab da wane ne har a kai inda za a fara karantar da shi har a kai inda za a ce ya kai ya samu certifica a ce ya samu breve a ce ya samu bak a ce ya samu duel a ce ya samu maitrise a ce ya samu master m master d master 3 a ce ya samu doctora a ce ya zan profesa ya yi speciality ashe ilimi mataki-mataki ne to idan muka dubi wannan akwai wani babban malami ana kiransa ibnul qayyim yace su cututtuka na zuciya ana kasa su ne gida biyu akwai amradu shubuhat akwai amradu shahawat cututtuka na shubuha akwai cututtuka na shawa an gane ko waɗanda su ne cututtuka ciyo na shubuha a zo ga gaskiya sai a haɗa maka wani abu da wani abu sai a duba ba ba gaskiya ba ce to wannan shine abin da yanzu turawa suka dukufa a kan shi suna ta ƙoƙarin sai sun ɓata addini a zo a nuna ƙur'ani yana da matsala hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna da matsala ai sai an ce hadisi kaza da'ifi na sahihi na don haka a watsar da su ko ko cikin qur'ani an ce wuri kaza aya kaza ta ci karo da aya kaza ko kuma a ce maka a addinin musulunci yana dauke da matsaloli ko ko a ce maka a'a tsarin rayuwar musulmi ba daidai yake ba mace a ce ta sa hijabi ya kamata ta zamanto tana da yanci a'a mace a bar ta cikin gida ta zamana kawai shikenan ba ta fita tana tafiya tana yawo an maida ta kaza cikin kuku haka suke cewa to duka irin waɗannan abubuwa turawa yanzu suna tsaye akan su suna ta jeho shigoyi ta fuskoki daban-daban da sun zo sun yaƙe mu sun yi muna makarantu nasu abin bai isa ba suka kirkiro rediyo tun daga wata uwa duniya don mai sauraron bbc da ingila da doce bele da america gidan radiyon america ga faransa ta buɗa daga can suna turo muna sai a bamu alheri amma a ɗan ɓoye cuta ciki yadda ba kowa zai gane ba sannan wannan bai isa ba aka kirkiro tv kun ga yanzu har da bbc tana da tv ana iya saurare da sauransu wannan bai isa ba sai suka kirkiro internet yanzu ga shi nan mata suna da whatsapp ana kallo ga fina-finai na bidiyo duk yadda za a yi dai a canza mu na tsarin rayuwarmu fage na biyu amradu shahawat ciwo na sha'awa shi ma yanzu gashi nan turawa sun dukufa akan shi kuna gani yanzu da lokacin bidiyo a yau fina-finai na batsa a kadocin kasashen mu aka wuce wannan yanzu cikin satellite akwai wuraren da awa 24 zuwa awa 24 babu abin da ake sawa sai fina-finai na batsa balma yanzu a internet an riga an keɓe wurare na waɗannan ababen kala-kala balma yanzu tun da turawa sun kai namiji yana auren namiji mace tana auren mace yanzu har sun kai suna aure da karnuka an gane ko to ana nan ana kawo wa fina-finai na baka kala kala kala kala irin duk waɗanda kake so na ƙasar da kaka so da na irin jinsin da kake so za ka iya shiga cikin intanet ka gani to duk lokacin da ɗan adam zuciyar shi take ɗauke da waɗannan cututtuka an samu matsala ko ka samu ɗan adam da ciwo na shubuha wanda da shi ne ake ɓatar da mutane da dama kun ga 'yan boko haram sai a ba musu da shubuha a ce duk musulmin da an nijar duk kafirai ne wanda duk bai da akida ta boko haram ba yasa ake wannan saboda shubuha an ka samu an nuna musu aikin Allah suke yi aljanna za su ciyo na shawa kuma gashi nan sai a zo a watso shi sai ka ji dan musulmi kato ya koma dan daudu ya koma namiji na neman namiji wal iyadu billah Allah kai bunin sani to wannan malami sai karan ya kasa cututtuka zuwa ga amradu shubuhat da amradu shahawat kuma duka alkur'ani yayi bayanin su ayoyi daban-daban ciwo na shawa idan muka duba ba wai magana ce shaci faɗi ba a cikin suratul ahzab lokacin da Allah yake magana da matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ba akan su ɗaya yake magana ba ya shafi kowa doka in za ta fara daga sama take farawa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa' إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا كاغا الله سبحانه وتعالى ce wato fala takhda'na bil qawli idan aka hadu da namiji kada ayi kasa kasa da magana asiririn sadda murya a karya ta fa yatma alladhi fi qalbihi marad wanda yake da ciwo na shawa ta iya mata sai zuciya sai ta sa kwadai domin mace duk da yake namiji ya fi ta ƙarfi ta fuskar ƙarfin jiki da gabbai to ita ko tana da wani salo wanda take iya narkar da wannan ƙarfin ta sashi ya kuma yana biyar kamar yadda kuka sani shi yasa wauta ce ga mace ta ce za ta faɗa da namiji wauta ce ga mace ta ce za ta fito da fito da namiji a'a duk yadda ya hau akwai kalimman da za a nuna mishi akwai yadda ake yi a karya magana a nuna ladabi da biyayya sai ya yi ƙasa amma inda aka ce za a yi gaba da gaba to al'amarin ba zai yi kyau ba mace ba ta kai mace ba inda har sai ta yi gaba da gaba da mijinta ta gaya mishi bakaƙen maganganu wallahi ba ta kai diya mace ba idan mace ta kai mace in ta yi ado ta yi ado ta yi ado gidanta wallahi ta shirya mijinta ya zo abinci an kawo mai abinci wallahi duk bukatar da ta bukata gare shi tana mai magana bai san lokacin da zai amincewa ba nan da kamata ku yi amfani da matantaka ku ba wai a ce a'a in namiji ya yi miki magana bakan magana ba ki mai da mishi in yace kaza ki ce kaza a wannan shirme ne shirme ne a mace ba sai ta bugi ɗan namiji ba akwai abin da ake bugun ɗan namiji da shi ado da ƙawa da magana da salon kallo sai su sa yi biyayya ba tare da ba ya sani ba sai shi fiye da abin da yake sa tsammani in ana so ya kashe ka ashirin zai kashe hamsin ko da ya gane ya kashe hamsin ina kuma cikin kwanciyar hankali to wannan ciwo na shawa kenan aya ce ta alkur'ani muka bayar saboda akwai wadanda daga sakwa su ce abu kaza babu shi cikin alkur'ani to sai mu zo zuwa ga cututtuka da shubuha cututtuka da shubuha suna da yawa akwai wani babban malami kuna jin ana kiransa al-imam al-qurtubi imam al-qurtubi a cikin littafinsa al-jami' li ahkam al-qur'an da yazo cikin suratul baqara wajen ayoyin da ke magana kan munafikai ya kawo cututtuka na inda Allah ke zancen wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun anan dai kafin in fara bayanin ayoyin ko cututtukan wajen karatun alqur'ani ɗalibai da dama suna da matsala wajen karatun wannan aya fi qulubihim maradun da yawa daga cikin ɗalibai suka sun ce fi qulubihim mardun su yi mara'un sukun wannan kuskure ne ba a cewa mardun fi qulubihim maradun ku diba ra'un tana da fatha amma saboda alqur'ani dole sai an je wajen malamai lokacin da za a yi fahimta yadda ake karanta alqur'ani to imamul qurtubi ya kawo cututtuka guda goma waɗanda akwai cikin alkur'ani amma malamai da suka yi bincike suka ce a'a ba goma ɗaya na ba cututtukan suna da yawa wani ɗalibi a jami'a ta malik sa'ud a ƙasar saudiya ya rubuta majistar kinshi akan cututtukan zuciya ya faɗi fiye da abin da imamul qurtubi ya kawo zan ɗan baku misali saboda lokacin namu takaitacce na daga cikin cututtuka da zuciya akwai abin da ake kira annifaku munafinci munafinci kala biyu ne sai mun yi hattara kafirci kala biyu ne shirka kala biyu ce fasikanci kala biyu ne zalunci kala biyu ne saboda rashin fahimtar nafsu yana daga cikin abin da yake afka mu cikin tashin hankali kafirci kala biyu ne in an ka ce kafirci akwai kafirci ana nufin ya fitar da mutum daga cikin musulunci akwai kafircin da bai fitar da mutum daga cikin musulunci amma da 'yan ƙur'aniyuna da hawari sai suke a duk abin da ka aikata na sako yana fitar da kai daga cikin musulunci idan kullum ba sai wani daga cikin musulunci yan haka a a kafirci wanda ka fitar da kai daga cikin musulunci ka yi abin da ba a yarda da shi ba ka yi ridda amma misali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi ingantacce cikin sahih muslim ya faɗa daga cikin al'ummarsa akwai masu kafirci guda biyu ko abubuwa na jahiliya waɗanda ya siffanta su da kafirci daga cikin su yace at-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'ala al-mayyit an-niyahatu 'ala al-mayyit shine yin kuka da jiriki da wayo wayo da kwallowa idan aka yi mutuwa to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin wannan hadisi ya kira shi kafirci to amma ba ana nufin in mutum yayi wannan ba ya fita daga cikin musulunci haka shirka kala biyu ce akwai shirka wadda ka fitar da mutum daga zuwa daga cikin musulunci mu'amala da bokaye mu'amala da malaman tsibbu waɗanda su sun ce su malamai na amma ba malamai bane saboda ko aikin tsibbu akwai wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci malamin daga rubuta alqur'ani ya basu ga allo a sha wannan duk da yake akwai sabani tsakankanin malamai amma ko da mun cewa abin bai halatta ba misali ga waɗanda suka tafi akan haka wannan bai hitar da mutum daga cikin musulunci amma malamin daga cewa a ɗebo jijiyar kabari ko a ɗebo jinin haila a rubuta alkur'ani da shi a wani aiki saman bakin allo to wannan kawai ya ɗauki sunan mallamta na amma boka ne shi yasa waɗansu kafiri ne waɗansu suka cewa mallam boka a'a mallam shi na kira zuwa ga musulunci boka shi na kira zuwa ga kafirci ya za su hazu a ba su hazuwa ƙarya ce akwai shirka wadda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci ita ce riya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace iyyakum washirkul asghar na hale ku daga shirka wadda take karaba an gane ko shine arriya riya kayi aiki na Allah gashi ana ganin mai kyau ne amma kayi ne don cimma wata manufa ko cimma wani buri naka na duniya Allah kai mu da sani haka munafinci akwai wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci mutumin da ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci to wannan ya fita daga cikin musulunci kafiri ne dama ana sashi cikin musulmi ne a zahiri amma akwai wasu abubuwa da suka zo cikin hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna munafinci ne ayatul munafiq salat idza hadatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan a riwaya ta Abdullah ibn Amr kuma guda hudu ne to ba kuskure bane can da yace uku ne a ba yana nufin bakin uku bane nan yana magana ne ka guda uku dan dan Qur'ani sai ce to kai kajiya can an ce uku na an ce hudu to kenan magana ta ci karo da a'a bai ce ayoyin munafiki uku ne kadai ba a wannan lokacin da yake magana sai ka guda uku can kuma da yana magana akan cikin hadisi na Abdullah ibn Amr ibn al-As sai yace guda hudu ne to yace idza hadatha kadhaba idan mutum yayi magana sai yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari sai ya saba wa idza tumira khan idan kuma aka amince mishi da shi yaudara wannan ba ana nufin ba waɗannan ɗabi'o'in sun fitar da mutum daga cikin musulunci in ya aikata su don in haka nan na idan mutum ya ƙarya dole sai ya kalmar shahada mun ba shi kalmar shahada ya shigo musulunci a'a wato annifaqul amali kenan ake kiransa munafinci na aiki akwai annifaqul i'tiqadi munafinci na aƙida to wannan shi ne yake tare da waɗancan amma musulmin da ya yi imani yake aikata su to sabo ne yake aikatawa to haka kalima ta zalunci akwai lokacin da take zuwa tana nufin hita daga cikin musulunci kamar yadda zo a cikin suratul luqman yake ce madansa Allah subhanahu wa ta'ala yake babu labari wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga ce inna shirka lalle shirka la zulmun zalunci ne azimin mai girma shirka kuma tana fitar da mutum daga cikin musulunci amma kuma akwai zalunci wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci misali Allah ya baka ta ni'ima ka ce kai baka bukatar wani ni'ima ko kace Allah bai ba komi ba bani Isra'ila da Allah ya sabka musu da abinci Allah ya ce wa zallalna alaihimul ghamam wa anzalna alaihimul manna was salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون da suka butulce mu ni'ima Allah ce ba su zalunce mu ba kawunan suka zalunta to dan mutum Allah ya bashi abinci ya ce shi so irin wannan abinci ba a ce a'a ya shiga cikin musulunci haka kalima ta fasikanci wani lokaci tana nufin hita daga cikin musulunci kamar yadda yazo a cikin suratu sajada Allah ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawu shin wanda yake mumin yana zaman tuwa daidai da fasiki to kaga sun da an kawo shi kishiyar fasiki ya nuna fasiki ba musulmi bane amma akwai lokacin da kalima ta fasikanci tana zuwa ba kafirci ake nufi da ita ba kamar yadda zo a cikin suratul hujurat Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulullah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون نفس التي ولكن الله سيدي الله كره إليكم الكفر الله يا كرها تامك كافرك والفسوق دفاسك أشي كاغنا با كافرك أجنه da haka shan giya fasikanci ne zina fasikanci ce a nan duka ana nufin ba su fitar da mutum daga cikin musulunci ina bayanin waɗannan abubuwa saboda irin rikicewar duniya sai a zo maka da wani abu aya ta amma baka fahimce ta ba a kaɗa ka cikin rami zan ƙara muku da wani abu guda kalima ta kafirci akwai lokacin da take zuwa tana nufin ma mutum ya shiga musulunci an gane ko kalima ta kafirci akwai lokacin da ana nufin mutum ya shiga musulunci kun ga wanga magana sabuwa ce za ta yi nauyi to muna muku irin wannan karatun wani tana yiwa har lokacin hankalin ku bai kai ga wannan ba amma dole na saboda wani bai yi karatun kwarai ba sai yanzu ya tara mu duniya da hankali kuna ganin abin da ya faru a Kano wani yana iddia'in ilimi yana fitowa yana tattaro littattafai littafi ɗari biyar ashe kamar sanin himari ya hamilu asfarana sai da aka tara malamai sai aka gane ban kaurace shi aya ta qur'ani zan ba ku ba ma hadisi ba balle wanda bai yarda hadisi ba shawado muna Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yace la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb babu tilastuwa a cikin al'amarin addini gaskiya ta bayyana daga bata Allah ce fa man yakfur bi tsaguti duk wanda ya kafirce ma tsaguti wa yu'min billahi ya imani da Allah ashe in mutum ya kafirce ma duk abin da aka bauta ba wanda ba Allah ba to zai yi imani da Allah ashe nan kafirce ma tsagutu imani ne da Allah wa yake tashi hankalta ma wannan abin fasikanci shine fita daga da'a to amma shari'a ta dauke shi fita daga da'ar Allah to amma wanda ya fita daga da'ar shaytan ya ya fasikanta ma'ana ya zama to fasiki ne ga shaytan kidan ya koma mutumin kirki ku rinka fahimta irin waɗannan abubuwa saboda ana amfani da su wajen basar da musulmai Allah kai mu tsari to ƴan uwa kun ga mun samu cewa akwai cututtuka wannan marad daga cikin su akwai munafinci a cikin suratul tauba Allah ce wato wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun Allah ce fa a'qabahum nifaqan fi qulubihim munafincin nan sai zuwa zamana a cikin zuciyarsu wannan yasa muke son ku gane muhimmancin zuciya babu wani abu wanda ɗan adam zai yi cikin zaɓin shi ba tare da zuciya ta ba da umarni ba babu shi abin da ka yi da gangan za a gani shi yasa idan mutum ya yi abu ya ce ya yi kuskure aka yafe gobe ya sake zuwa ya ce ya yi kuskure aka yafe jibi ya sake cewa ya yi kuskure wallahi ba kuskure ba ne ganganci na ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa ku duba ku gani ilimi shine abu mafi tsarki da daraja amma yana ina yana cikin zuciya wanda daga cewa ilimi na cikin kwalwa ƙarya suka hatta turawa masu hankali musu da wannan ba Allah ce alqur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne bayyananni fi suduril ladina utul ilm a cikin zukata muna cewa kirin za saboda zuciya tana cikin kirji amma ana nufin cikin zukata wannan ya nuna ilimi cikin zuciya shi ke wanda ya ce ilimi na cikin kwakwalwa kuskure hatta da turawa su ma sun yarda da cewa ana haddace abu ne cikin zuciya sai su ce ila bishe ila bishe sa farka ba su taɓa cewa farsar ba sannan kuma sai su ce by heart da english ya rike shi da zuciyarsa hankali yana cikin zuciya masu cewa hankali na cikin kwakwalwa kuskure na malamai sun yi magana guda uku waɗansu daga cikin malamai suka ce hankali yana cikin zuciya waɗansu suka ce a hankali yana cikin kwakwalwa kaɗan ne daga cikin malamai filozof sun tsaye akan wannan su dama ba hankali gare su ba sannan waɗansu malamai suka ce hankali yana cikin zuciya amma kwakwalwa tana taimakawa to wannan ra'ayin ba matsala ba ne don cewa wata gaba tana taimakawa wata wannan ba wani abu ne dama sananne ne amma dai hankalin ɗan adam yana cikin zuciyar shi da aya ta alkur'ani kuma a cikin suratul hajj Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha shin ba za su yi tafiya ba a bayan ƙasa fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha sai su zamanto sun samu zukata waɗanda za su hankalta da su ashe sai nuna zuciya ita ce take da hankali shi yasa ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa fahimta da su ashe fahimta tana cikin zuciya ba cikin kwakwalwa ba ina fata mun fahimci wannan daga cikin cututtukan da ke cikin zuciya yan uwa akwai abin da ake kira wato tsatsa mun san dai ƙarhe shi na yin tsatsa to zuciya ma tana yin tsatsa Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu a'a yayi tsatsa ne a cikin zukatan su abin da suke aikatawa shi yasa kakka yarda ka saba da ka saba da sabon Allah in ka saba da sabon Allah bari ne akwai wuya in dai an ka ce in mai gida babu shi nan ba abin Allah sai ya dawo to abin zai zan ciwo in mai gida na nan a sa hijabi in mai gida na nan a ɗauko ƙur'ani a yi karatu in mai gida na nan a yi sallah cikin lokaci shikenan in ya yi balaguro ko ya tsaye wajen kasuwa shikenan kuma an aje Allah sai in mai gida to kina Allah ma da ake ma bauta ba Allah ake bauta ba mai gida na ake yi tsatsa in ka saba da aikata ɓanna to akwai wuyan kabari shi yasa kuke ganin matasan da suka yi zurhi cikin ɓanna sai ku iske in ba waɗanda adda rabo ba da wuya mutum ya yi zuci cikin shan ƙwaya ku gan shi ya dawo daga cikin cututtukan zuciya da malamai suka yi bayani suka ce akwai abin da ake kira rufi shine alhatmu da kuma al-taba duka ruhi cikin rufi Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim malaman zauri sun ce Allah ya yumke zukatan su yumkewa shine kamar abin da an ka ruhi shi ta sama an ka tado shi da wato da ƙasa an ka rike shi ta sama yumkewa taba Allahu alaiha Allah ya rufe zukatan su tunda an rufe zukatan alkhairi baya shiga Allah kai mun sani ba ana rufe an liƙe ba ba su aiki a suna nan ga aiki suna tura jini amma kuma an rufe alkhairi baya shiga su daga cikin cututtukan da ke cikin zuciya akwai abin da ake kira wato al'inka shine musu zuciyarka ta zamanto ba ta son gaskiya da an faɗi gaskiya sai ka jiranka ya ɓaci to kana koyi ne da kafirai Allah ce falladina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun waɗanda ba su yi imani da lahira ba zukatansu masu ciyon musu na da an ja aya su ce a'a hadisi su ce a'a amma da an faɗi wani philosopher ya ce kaza ko BBC ta ce kaza ko wato gidan rediyo kaza ce kaza sai ka sun yi imani saboda sun yi yarda da abin da kafiri yace da bature bisa ga abin da yake da wahayi daga Allah subhanahu wata'ala da kuma wahayi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin cututtuka waɗanda suke zo ma zuciya shine wato abin da ake ce ma kyama da tsantseni na gaskiya Allah subhanahu wata'ala ce wa idza zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun idan an ka ambaci Allah shi kadai ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah waɗanda zukatansu ba su yi imani da na ƙarshe ba kawai sai su ji ransu ya ɓaci shi yasa sai kun yi hankuri da an gan ku da hijabi ko an ga malama za ta shigo wuri sai rai ya ɓaci koyi ne da kafirai saboda mi saboda malama za ta ce Allah ya ce ko malam zai ce Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce abu kaza yana da kyau abu kaza bai da kyau jama'a mun tattalin kabarin mu sai kaga ran mutane ya ɓaci kamar dai akwai wani wuri wanda zaka wanda ba lahira ba kuma kamar akwai yadda za a yi ka kauce ma mutuwa ko ku kamar akwai yadda za a yi ka kauce mai hisabi da tsayo ka gaban Allah wanda yace ka gyara alaka ka da Allah ai baka da masoyi in ba shi ba amma shi ta sai zo nuna maka wannan mutanen damun mutane suka yi kullum suna damun mutane a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah to in ba a ce baka ji tsoron Allah ba a ce baka ji tsoron wa hatta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah to mu wa muke da za a ce maka ji tsoron Allah ka ce a to mi ka gaina shi to shi annabi mina na da Allah ce ayyuhan nabi sallallahu alaihi wasallam mi ka gaina da kace mai tsoron Allah ko ku kace mutum ya ce a kai ne ka tsoro a a in mutum ya ce maka ji tsoron Allah ya kyautata maka ya kamata mu fahimci wannan amma saboda shedan na kewaye da mutane an ce za a yi wa'azi wani ma sai shiga kawai ya kamata ya tashi bar wurin Allah kai mun sani to dan haka dai kyamat ambaton Allah sifa ce ta kafirai wadda da yawa daga cikin musulmi masu rauni imani sun are wannan ciwon shi na tare da su illa man rahimallah to idan dai muka duba ya ku yan uwa gaskiya ayoyin da suka yi magana cututtukan da ke cikin zuciya suna da yawa amma na ɗan ɗebo muku ne a cikin alkur'ani mai girma da haka ciwo na ƙarshe wanda zan kawo shine wato ciwo na ƙeƙeshewar zuciya an gane ko a gurguje da muke kawo waɗannan ababen ciwo na kekeshewar zuciya zuciya ta bushe abinda wani ke aikatawa ɗari kai baka iya yin guda to me yasa haka saboda zuciyar shi ta riga ta bushe ta kekeshe Allah ce bani Isra'ila yace da bani Isra'ila thumma qasat qulubukum min ba'di zalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zukatan ku kasar ta bushe ta kekeshe ko sun kekeshe fa hiya kal hijara suna tamkar dutse to me yasa Allah bai ce kamar karhe ba saboda karhe an sa cikin wuta narkewa yake amma duki an sa cikin wuta wutar daga narke wato duki ba karban wuta bace sai kwarka shi yasa Allah ya ce fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa haka san tsammanin Allah ya kuskure da an ka kamanta ta da wato duki ba a kamanta su ba da karhe akwai bayani mai yawa karkashin wannan to yanzu nuktan mu wato kafin ta ƙarshe shine ababen da ke nuna zuciya tana da lafiya tun da yanzu mun samu cututtuka ya kamata a samu lafiya zan ba da waɗansu abinda lokaci zai iya bamu ko guda goma ko sha biyu ko sha hudu ko sha biyar a gurguje ba tare da sai kowanne daga cikin su karatu ne matsayin kansa yadda ake nuna zuciyar ɗan adam tana da lafiya an gane ko ma'ana alamun zuciyar ɗan adam tana da lafiya to ga wasu daga cikin halaye na farko shine a samu yaƙini cikin zuciyarka yaƙini yaƙini ka yadda da Allah nan ana barin mu da dama da yammu da yawan mu daga cikin mutane ba su yadda da Allah subhanahu wata'ala ba ana zuwa makaranta a yi karatu amma in an ce Allah zai yi sai ga mutane suna shakka ana ganin cewa kamar hukuma ta yi Allah kai ko ko kuɗi sun yi biyan bukata bisa ga Allah da yawan mutane suna zuwa makaranta amma an ce a daga hannu a roki Allah sai a ce kai abin nan ko shi na yiwa a to kun gani ya kamata a ce kana da yaqini yaqinin nan shi ne sa annabawa sun kace nasara su kadai ga fara da'awa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai fara da'awa amma kuma ya aka kai karshe shina shi kaɗai sai zai zama tu yarin jari duniya tunda makiyan shi duka da makka sun shiga hannu inda babu yaƙini kwana ɗaya biyu aka zage ka aka ci mutuncinka sai ka bari yasa ku kamma kanku ina fata an fahimce ni bayan yaƙini ana buƙatar ikhlasi kaga kana yin aiki don Allah wannan shi ma yana daga cikin abin da ke sa a ci nasara zuwa makaranta don Allah zuwa wajen wa'azi don Allah yin aikin gida don Allah yin aure don Allah in babu wannan za a bari wanda bai yi don Allah da an bata mishi da sai shi bari to wa kake yi ma za ku ga mace radda sun kai hada da ita da mijinta tun da shi na yabon ta yana cewa wance albarka ta tana sallah sai ta daina yin sallah to Allah kika yi ma ko kuma gida babu yi don Allah kenan zuwa makaranta in don Allah kake zuwa baka dainawa sai dai in akwai uzuri mun san kuna da uzuri akwai yare tare da ku akwai rashin lafiya akwai wani abu amma dai in babu uzuri a zo mana amma in babu ikhlasi ba a iyawa shi yasa alamun zuciyarka tana da lafiya za ta tashi yin aiki ta yi shi don Allah yaqini kuma ka yi imani da Allah Allah yana da ikon komai inna Allah ala kulli shay'in qadir kasancewa duk abin da ya kasance Allah ya so abin da bai abin da Allah bai so wallahi bai kasancewa ba sai ka rafu ga wani mutum ba ka ce yayi maka abin da Allah ba zai iya ba don babu wanda zai yi maka Allah abin da Allah ba zai maka shi ba to bayan mun samu ikhlasi lafiyar zuciya mun samu yaqini lafiyar zuciya sai mu samu abin da ake cewa arraja damma'a kwadayi inji malaman dori damma'a ya zama to in kana kwadayin abu kai kwadayin shi wajen Allah ba a hana ka je wajen wani neman taimako ba amma kaka san tsammanin mutumin nan zai iya maka ko da Allah bai yarda ba arraja kana kwadayi na rahama Allah kana kwadayin taimakon Allah to wannan alama ce zuciyarka tana da lafiya ko wani sashi na daga cikin lafiya ta zuciya sai alkhawf tsoron Allah wanda duk bai tsoron Allah babu inda bai iya aikatawa duk abin da kuka ga duniya yau ana ciki na sabo tsakanin turawa da waɗanda ba turawan ba rashin tsoron Allah shi ya kawo shi kowa yanzu ma bukata shi kabila da na bukata na neman yadda zai yi shi yaudari baban shi ko shi gano a jiya ta yaudare shi mata tana neman yadda za su yi da miji miji shi na tsoron yadda zai yaudari matarsa kun ga al'amura sai suka zo suka caɓe mu bayan an samu alkhawfu a gurguje sai alkushuwa ana son alkushu'u kankan da kai shi Allah ana masa kushu'i su kuma bayan Allah ana musu tawazu'i kai kankan da kai kada ka nuna kafi kowa da mutum yana da ciyon cewa ya fi wani to an samu matsala domin mi domin zuciyarka da aikinka su ne suke nuna wane ya fi wane ba riga ba ko mota ko kasancewa ta dan wane ko kumatar wane ko abin da ya kama da haka to don haka alkhushu kankan da kai in ana wa'azi in babu uzuri sai a daina fira amma wani ana wa'azi kamar dai ba Allah yake magana ba yau inda wani dan siyasa na an kace yazo shi na magana ko sai shi kit kuna ganin assembly na kasashen duniya yan shugaban assembly na magana sai kowa shi cin amma ana karanta qur'ani sai kace an makaranta suna sai suna hira kamar dai ba Allah subhanahu wa ta'ala yake magana ba al-khushu' kankan da kai lokacin sallah lokacin sallah ana son ayi sallah cikin natsuwa Allah ce qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne wanda suna kankan da kai a cikin sallar su ba a yi birgimar hankaka ba a yi koton kurciya kamar da suke cewa ai a tashi wannan sallah mutum yana bata maka shi lokaci ne kuma ba za a yi ma kowa hisabin sallar wani ba dan an ce maka gyara sallar kai in baka gyara maka kare kai ba Allah kai mun sani to bayan mun samu wannan daga cikin lafiyar zuciya akwai abin da ake kira at-tawakkul yin tawakkali ga Allah ka dogara ga Allah to anan akwai wata matsala wadda zamu ba da ita a gurguje shine akwai abin da ake kira at-tawakkulu akwai abin da ake kira at-tawakkul at-tawakkul shine ka dogara ga Allah ka tashi kai aiki at-tawakkul shine ka kiyan aiki ka ce ka dogara ga Allah Allah bai da wannan ba su turawa inda sun ka samu matsala ba su da tawakkali ba kwata kwata zan ce a ce Allah a'a su kawai kokarin su da dubaran su da ilimin su da kwazon su shine ke ba su ci gaba ku su yarda da a ce ba an dogara ga Allah su kuma musulmi sai suka ɗauki attawakul shi ne wato mi shi ne wato ka yi zamani ba ka aiki ka ce Allah ya taimake ka a a je makaranta a nemi ilimi sai Allah ya bada karatu a je gona a yi noma sai Allah ya bada arziki a je kasuwa a yi kasuwanci sai Allah ya bada arziki in ya ga dama ko a samu rufin asiri abin da za a ci don ba dole bane sai an yi arziki amma ka zo ka yi zaune ka ce baka riko da asbab wannan bai cancanta ba malaman aqida suka ce al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah la yunafi tawakkul ala Allah kidan riko da sabubba ba shi ke nuna cewa ba baka dogara ga Allah ba annabawa sun dogara ga Allah amma suna zuwa kasuwa wani lokaci saboda sayan abin da suke bukata wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq annabawa sun yi kiyo kamar yadda hadisai suka nuna annabawa sun yi yaƙi bu sai Allah waka kashe muna kahirai muna da wani saddabar wanda za mu hallaka su da cikin gidajensu an yi gaba da gaba yakin Uhud kuna ganin yadda sai da aka yi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama rauni sun fita sun yi jihadi sun wahala kwarai to dan haka kan musa tsammanin addini zai ci gaba kawai muna nan zaune kowa bai kawo tashi gudunmuwa ba wannan kuskure amma kuma al'asbabu tanfa in ji malaman aƙida idan lam yu'arid halqada su sabubba suna amfani idan hukuncin Allah bai gito ba idan hukuncin Allah ya gito duk sabubba in sun taru Allah na ga sun fi aiki sai su yi ya kamata mu fahimci wannan bari in ba ku misali don mu gani wuta tana kone cikin dan adam ko ba ta konewa to tana konewa ne da izinin wa da izinin Allah da aka jefa annabi Ibrahim cikin wuta Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wutar nan ki kasance mai sanyi sanyin nan kuma mai aminci ba wanda zai cutar da shi ba kun ga a al'adar mu in an kada dan adam irin wannan wuta ai bai jima yake mutuwa to amma da Allah bai so ta kama shi ba ba ta kama shi ba sai ka gane cewa duk matakin da ka ɗauka in Allah bai so abu ba bai yi kare ka ka yarda da cewa ka ɗauki mataki in Allah bai so maka dangana amma kada ka ce baka ɗaukan mataki ka ce Allah zai yi maka saboda waɗansu suna da irin wannan tunani musamman game da al'amarin lahira sai ka ji filozof sun ce to ai an ce aljanna tun azal an rubuta dan aljanna an rubuta dan wuta kowa shi ya zaman shi aljanna ta mai da kota to shi kenan tun da haka nan su turawan su koma gidajensu su zaman su sai kasashen turai su gina kansu university university da turai su gina kansu motocin turai su yi kansu jiragen sama su yi kansu kai ma da kaka lakkon dan filozofi sai ka so gidan ku kai kwancinka in shekara bakwai sun kare ana kama doktora ta filosofi gidanku a ce Allah ya kaddara zaka samu a duniyar ka baka yadda ba sai ka tashi kayan aiki ita lahira kaga cewa kowa barta kowa ya ga inda yake bukata ku yi hatta waɗannan wato mazhabobi ne na shedanci da asture kuma yanzu ana kawo su nan kasashen mu ana yada su Allah kai mu da tsari to da haka dai wasu sai su kafa hujja da wani hadisi na sayyidina Umar wanda yana cikin sunan Tirmidhi wanda suna cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bi Wai hadisi ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah da dai za ku dogara ga Allah haqqa tawakkulihi irin yadda ya cancanta a dogara ga Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da Allah ya arzita ku kamar yadda dai ake arzita tsuntsu sai a ce to ai tsuntsu bai saba rashin abinci ba babu da tawakkuli na a ba haka ake nufi ba baka fahimta na ba ba ana yin ka zama da gida bane ka samu imani wanda zai sa ka ka samu arziki da gida ba haka ake nufi ba yan Allah ya niyyar baka ko kana gidan kawo maka zai yi Maryam tana zaune Allah ke kawo mata abinci amma shi Allah shi ya yarda da wannan akwai mai kawo mata abinci amma kuma sai Allah ya dauki nauyi zai ba ta abinci an gane ko tsuntsu sai Allah ce taghdu khimasan taghdu tana tashi da sahi khimasan cikin yunwa ma'ana cikin ta babu komai tamfale فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم مخمصة يوا تبدو ذات سمبكو كالي أشيل أنسو سمبكو شكي كاي لوك تندرا كتير صلى أصبح شكا نايو لوك تنيا بتا وجنة ما أبنتي وتروح بطانا ذات داو تكين تينا أتكي أشي تهيا تكي وني لوك تي أحل بيتا wani lokaci ta fada wani wuri ba ta hitowa wani lokaci wata dabba ta yi gaba da ita amma za ta je neman abincinta yadda kai ma kana iya fita saman bashin kai accident ko kuma ka mutu ko a halbe ka ko abin kaza a haka nan da ake nufi tafiya inda kana da imani irin nata ake nufi ba ka samu matsala sai ka je kai aiki ka samu amma sai ka fito wajen aiki kana tunanin ba Allah ba zai baka ba amma su musu tsaya da wannan ba shi da abin da ake nufi da haka mutane su yi hattara da irin waɗannan aƙidu waɗanda ba su da kyau at-tawakkul dogaro ga Allah daga cikin kuma abinda a cikin wato alamomin lafiyar zuciya shine at-tafakkur shine tunani game da al'amuran ubangiji sammai da kasai ka gane cewa akwai Allah da yi su kace su suka yi kansu shi yasa ayoyi suka sabka cikin suratu wato Ali Imran inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab har zuwa karshen ayoyi waɗannan ayoyin hadisi yana cikin wato sunan na Ibn Majah matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam take ba da labari wata rana ya so ya tashi yayi nafila yace ma matarsa Aisha ki bar ni in bauta ma ubangiji kun gani ba za ta iya hana shi ba amma neman ra'ayin dan adam yana sawa ga ka mutunta shi mun ko wani da ne tashi ya tambaye mata za ta tambayar ra'ayin miji ko miji tambayar ra'ayin mata ibada fa ta nafila tunda ba farilla bace to mu yanzu bari batun nafila ko sallah ko azumin nafila har da hita za a yi gari kai ba ko mimita to annabi sallallahu alaihi wa sallam fiyayyan halitta Allah yana roƙon ba yace ta bari ya bauta wa ubangiji tace a'a ba ni son ina son ka kusa da ni kuma ba ni son abin da zai bata ma da rai kidan ta bashi amsa ta bada izini kun gani ya tashi yana nafila hawaye suka zubo suka cika gemanyarsa hawaye suka zubo suka wato cika inda yake yin sujada suka wato ɗaki ya sharf da hawaye bilal ya zo yana nuna wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin sallah yayi sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kuka ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da Allah ya gafarta maka zunubin ka koda za ka yi zunubin me kake yin kuka ya ce afala akunu abdan shakura shin ba zan kubanto bawan Allah ba mai godiya ka gani ya kamata in kasance to kun gani mu ina wannan matsayin na mushiki sai ya ce laqad nazalat alayya laylata an sabko min wannan dare ayatun ayoyi na aya ba aya guda ba na annakiratu litanwi'i ana nufin ayoyi aya ayatun an gane ku wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha wani ya tabbata ga mutumin da ya karanta waɗannan ayoyin jinsin waɗannan ayoyin bai yi tunani ba shi yasa karanta qur'ani in ana tafsiri ku bar dariya ya kamata in an faɗi wani abu ka tuna girman ubangiji shi da abin da ake bukata gare ka da tafakkuri da tadabburi na alkur'ani da nasoshi ba wai a zo makaranta ɗaya ai karatu ba a gane abin da ake so kuma a je ai aiki kuma ya an wajen aikin ai hankuri kuma in za a wa'azi da da'awa ai hankuri sai an sha zagi tun da annaba sun sha zagi da kiran ƙarya duka sai an yi maka duk abin da kake wa gudu in dai zaka ce zaka aikin Allah to ka shirya mishi kan baka aza zaka fita lafiya ɗari bisa ɗari ba zai yiwuwa ba ƴan uwa daga cikin ayyukan zuciya waɗanda ke nuna zuciya tana da kyau akwai asabu shine hankuri kun ga shi ma wannan mawdu'i da ba za mu samu damar karasa shi ba hakuri akan umurnin da Allah ya maka hakuri akan hanin da Allah ya yi kada ka aikata hakuri akan musiba wanda Allah bai turo ma ko ta rashin lafiya duka ayoyi sun yi bayanin wannan an gane ko daga ciki kuma akwai arziqa yarda yarda mutumin da ya yarda da duk halin da ya ga kanshi ciki ya san Allah bai manta da shi ba mu ko yanzu wannan shi adda wahala gare mu sannan kuma daga ciki akwai ashkur gode ma Allah da Allah ya maka ni'ima ka gode ma Allah Allah ya yi ka musulmi amma baka gode ma Allah ba Allah ya yi ka kasar ka ana ce mata ita ce tafi kowace kasa talauci ƙarya ne masu sata arzikin mu suna nan an san su kuma mun samu zaman lafiya ga masallatai ga karatu ga komi ga albarka amma duk ba a gode ma wannan ba sauran kasashen da adda arzikin suna can ana yaƙi yaƙi ana kashe mutane ba ɗibi arzikin ba amma ba mu gode ma Allah ba to shi ma godiya maudu'i ne ya ku ƴan uwa musulmi daga cikin wato abin nan lafiyar zuciya shine alghaira mutum ya zama yana da kishi kishi kuma wanda bai ƙetare iyaka ba Allah ya ce ai mata hudu ba kishi bane ke ce mijinki ba zai yi ko guda ba in yana da hali wannan kuma Allah ya kaddara za a yi ai fatan alkhairi alghaira kuma bata tsaya ba kishi wai ana nufin kishi na mata a'a kai kishi duk wurin da ake saba ma Allah kamar wannan wuri ka yi kishin Allah duk mutumin da Allah bai da ƙima a idonsa, duk mutumin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa'Alaihi wasallama bai da ƙima a idonsa, duk mutumin da malamai ba su da ƙima a idonsa, duk mutumin da addinin musulunci bai da ƙima a idonsa to wanda mutumin kai ba komai bane gare ka. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas. Mushrikai najasa ne, amma wannan kishin ina ana samun shiga mata ba su da shi. ba kishi tsakanin mai mace da mace ba wannan musa akwai ɗabi'a amma kai ya wuce iyaka kishi na addini yau mutum biyu hudu sun zo neman aurenki wanga an san shi dan giya da wannan fasiki ne wanga kuma an san shi ustazo na akwai karatu amma kuma babu kuɗi sai a ce a bari ai wajen kuɗin nan ke ga biki kishin Allah ba biki kishin addinin Allah ba biki kishin ƴaƴan da za ta haifa ba haka iyayen su ba idan wanda ya zo neman auren in mai kuɗi na ba ruwansu dan washi na barawo na haramta ya tara su ne ba ruwansu bukun kishin Allah ba bukun kishin addini ba bukun kishin ƴaƴanku ba da haka dai kishi ana kishin Allah kaga ana saba ma Allah kai bakin ciki wannan shi ma kishi ne ga Allah kaji an taba sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai kishi kuna ga abin da ke faruwa a Kano da an ka taba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suka yi kishi suka turmuza hancin wanda ya aikata wannan aiki a sakkwato wani yanzu ya fito ya zagi manzo sallallahu alaihi wa sallam an yi bidan shi ruwa jallo a kashe shi an nuna ana kishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kasar Danimarka da Faransa kuna gani da an taba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duniya gaba dai sai makafirai ta tare da sun fi mu karfin makamai amma ba mu jin tsoron su saboda muna kishin annabi mu to sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wanda bai kishin Qur'ani bai kishin Allah bai kishin manzo bai kishin malamai bai kishin wato addininsa wannan mutumin ma matacce na kawai shi na yawo cikin masu rayuwa akwai kuma alhaya kunya musamman ga 'ya'ya mata kuna gani ana ce muku fina-finai na su tsara yadda mace ga tashi ta gaba da gaba da mijinta ba ne takarda in ka aihu ga uwayenka wane ne wane ne mun yi sa'a dai yanzu dai hijabban sun wanzu amma har yanzu masu fita irin ta tsara akwai da masu ɓata sunan masu hijabi a sa hijabi a ce a yi rawa da shashanci a dawo wanda kakku damu da shi da ba ta sa hijabin don Allah ba wanda ya sa don Allah shi ya ko geme akwai mai barin geme don Allah akwai mai barin geme don saboda ci amanar mutane Allah kai mana tsari to da haka ana son kunya ita ma kunya maudu'i ce alama ce kuma ta lafiya ta zuciya shine maudu'in namu sannan kuma akwai abin da ake kira al-muraqaba jin tsoron Allah yana sane da abin da kake aikatawa. Allah ce, Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisa'a, wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham, inna Allah kana alaykum raqiba. Allah shina fake da ku. In ka shiga dush, Allah ya san abin da kake aikatawa. in kin ka bar gidan mijinki Allah ya san abin da kike aikatawa in kun haɗu wani wuri kun kai wani taro na wargaza wani aikin alkhairi Allah ya san abin da kuke aikatawa babu wani abu da zaka yi Allah ya san da shi shi yasa a cikin suratul azab yace inna Allah kana ala kulli shay'in raqiba inna anti akan ku ku mutare a ala kulli shay to misalin da muke son mu baku yanzu muna tsoron ɗan sanda in ya gamu muna tsoron jandarma muna tsoron soja muna tsoron gwamnati muna tsoron sarakai muna tsoron dogari ko muna mace tana tsoron miji ɗa tana tsoron uba shin in muna tsoron waɗanga halittu su da ba su da iko akan komai shin ina ga Allah wanda shi yana da iko akan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma a ce ya san duk abin da kake aikatawa ba jahilta yayi ba kuma kace ka aikata su waɗanda ma in ba su gane ka ba kana iya aikatawa tsoron da kake ji suna nan da to shi Allah babu inda zaka je ka koyi mai kuma shi da ikon kama ka a lokacin da ya gada ba kun ga ya kamata a ce mutum shi na jin tsoron muraqaba ta Allah subhanahu wataala wanda illa man rahimallah shaytan dada da kake ban kai kadai sai ya ce halauta ka koma kai kadai ma dama ta samu shi yasa sai kaga mutum kamilin mutum amma in mutane sun kawace banda na ai a shiga cikin dush a aikato ta ko a sai wani gari a yi banna ko a je wajen waɗansu bokaye da ba cikin gari suke ba ko ba cikin yanki suke ba kun ga yanzu bokayen indiya da bokayen ina ne duka ana zuwa wajen su burkina da ina ne saboda nan ana ganin mutum za a samu labarinsa wannan shi ma abu ne mai hatsari Allah ya muna mai kyau to a ƙarshe sai kuma ko kafin ƙarshe akwai alwara cancini cancini ba irin wanga cancini ne an kawo to ba duk abin da kun kaga akwai sabon Allah cikin ku rinka cancini shi kada a zo a yaudare ku wallahi cikin sabon Allah wallahi ba a cin nasara ku rinka cancini duk abin da yake Allah bai son shi to a ganku kuna nisanta shi dukiyar da duk ba ta halatta ba a rinka ganin ku kuna nisanta ta gurgudun iyawo dan adam ba a hana shi kuskure amma dai a ta shiga cikin harkokin da ba su dace ba kuna ganin muna aiki na addini yau mutane suna banna ninkin ba ninkin wani sai kuji an ce ya ɗauki dukiyar ƙasa miliyar kaza miliyar kaza miliyar kaza amma yau wani alaran ko wani malami da ya ci jikka biyar duk sai an gaya ma duniya an ci jikka biyar ko an ci kaza amma ga wasu sun ci dukiya ta miliyoyin mutane amma ba a faɗa saboda su shedan ba su ba ku su ba su yaki da shedan ku kuna ga yaki da shedan ku da ake nema Allah ya mana mai kyau to sannan kuma daga cikin alamun zuciya tana da lahiya shine wato samun imani imani shine asalin wato lafiyar zuciya duk abin da zai biyo baya reshi ne sannan kuma akwai samun natsuwa a lokacin da ake aiki na Allah ko ake ambaton Allah masu imani Allah ce alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub waɗanda suka yi imani zukatansu suna samun natsuwa yan ambaci Allah da kaga ana ambatar Allah ba kaso to ko ba musulmi ba ko kuma imanin ka yayi rauki Allah ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zukatan wato da ambaton Allah ne zukatan suke samun natsuwa yanzu kuma mu ba da ambaton Allah aka samun natsuwa ba karatun Qur'ani bai samun natsuwa zikiri tasbihi istighfari ba samun natsuwa me ke samun natsuwa waƙoƙin dandalin soyayya Africa 24 ha fina-finai internet suke samu kuna suwa kun ga akwai matsala to a ƙarshe abinda zan liƙe da shi saboda mun gaya muku cewa ana yakar addinin musulunci wata shubha ce da turawa suka kawo ko makiya addini suke nuna cewa a cikin alkur'ani akwai kuskure wanda ke nuna akwai ayoyin da za a cire su ko ko alkur'ani ba daga wajen Allah suke yake ba suka ce Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ra'd ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka yi imani zukatan su suna natsuwa da ambaton Allah suka ce to an ce masu imani suna natsuwa amma can cikin suratu al-anfal sai an kace yan ambace Allah zukatan suna firgita innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum zukatan su su rikita suka ce to ya za a yi a ce yan ambace Allah an samu natsuwa kuma a ce a'a bai imani an ambace Allah ko shi na hindicewa suka ce wannan ga nuna Qur'anin nan akwai ayoyin da ko dukkan shi ba daga wajen Allah bane ko kodan su ayoyi ba gaskiya bane to a gurguje zan ba ku amsa yadda za a yi da an kace masu imani suna samun natsuwa in an ambaci Allah lokacin da aka faɗi rahama Allah aka faɗi aljanna aka faɗi abin da ke cikin ta na ni'ima sai su samu natsuwa lokacin da kuma aka ambaci wuta aka ambaci azabar Allah aka ambaci jahannama aka ambaci narkon da Allah bai yi suka ji shi sai suka fasu su firgita kenan samun natsuwa yana da alaka da ayoyin rahama samun tashin hankali da firgici yana da alaka da lokacin da aka karanta ayoyin azaba wannan shi ne abin da zan cewa saboda lokaci ya riga ya gabata abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk